الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya sake ara mana dama da lokaci don mu ci gaba da karatu da muke a cikin littafin Asba'ul Musallin wallafar Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi alaihi rahmatullah a karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a na mai sunan Sheikh sahabi afwan sunan sahabi Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu da yake nan unguwar matsango a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi yau muna yammaci na takwas ga watan rabi'ul awwal alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai miladiya wanda kuma ya zama ɗaya ga watan tara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya zama ɗaya ga watan tara a 2025 miladiya za mu tashi da yardar Allah maɗaukakin sarki akan muna karatu ne a kurakuran da malam yake kamana wadda ake tafkawa a kiran sallah to yau za mu tashi akhta'uhum fi ahkamin tata'allaqu bil adhan kurakuran da mutane ke yi cikin hukunce-hukunce da suke da alaka da kiran sallah kurakuran da muka ambata a baya da suke alaka da kiran sallah kurakurai ne na aikatawa yanzu waɗannan kurakurai kuma kurakurai ne na hukunci wa in kana malam ya ambace su kurakurai amma galibinsu saɓani ne kamar yadda na kan faɗa idan gaba ta kama cewa wani lokaci malam yakan ɗauki a fahimtar waninsa ko fahimtar wasu daga cikin maluma sai lissafa wannan fahimtar a matsayin kuskure saɓanin yadda ake kallon fahimtar malamai a matsayin saɓani ba a matsayin kuskure yanke ba domin idan matsala ta addini ta zama saɓani kuma kowace mahanga mahanga ce da aka gina ta akan ilimi to lallai akwai daidai akwai kuskure amma za ka ba da uzuri ga abokin saɓaninka kai ka san kana kan daidai shi kuma kana zata masa daidai amma ka fi zaton daidai a gare ka to sai ka ɗauki fahimtarsa a matsayin saɓani za ka ambace ta kuskure ba laifi ba ne ambatanta kuskure amma gina a littafi a kuma irgo saɓani da sunan kuskure to shi ma nau'i ne na kuskure Allah ta'ala ya mana rahama baki ɗaya don haka wannan kurakurai da suke da alaka da hukunce-hukunce galibinsu saɓani ne da bisa al'adar malam da ya ɗauko a farkon littafin ayyakan ce kurakuran da babu saɓani a kansu da kuma kurakuran da ake saɓani a kansu to wannan yana daga wannan ƙabil ɗin wannan ɓangaren da sai ya ce akhta'un fiha khilafun kurakuran da ake da saɓani a kansu to wannan in an yi haka to kowane mai fahimta a masa insafi Allah ya mana rahama baki daya Allah ya saka mashi da alkhairi kuskure na farko alqawlu bi sunniyati al-adhan wato a wannan bangare na sabani sabani na farko shine ra'ayin cewa kiran sallah sunna ne ra'ayin cewa kiran sallah sunna ne da yake alƙaulu alƙauli yana nufin ra'ayi ko fahimta yace zahabal ba'du ila alqawli bi anna al-adhana sunnatun wasu sun tafi akan ra'ayin cewa kiran sallah sunna ne aw mustahabbun ko kuma wasu ma suna ganin kiran sallah mustahabbi ne kaga idan an ce sunna sunna da muqabala farilla wato sunna wacce take kishiyar farilla in an ce mustahabbi kuma ana nufin ƙanin sunna wadda bai ma kai mataki na sunna ba bisa ga matakai da malaman fiqh suka ainihin wato kirga hukunce-hukunce na umarni farilla sunna mustahabbi ragiba fadila haka dukkan waɗannan hukunce-hukunce ne da suke da alaƙa da umarni amma kuma sun bambanta wajen yadda shari'a take dubansu tsakanin wanda idan baka yi ba za a yi maka ka cancanci azaba da wanda idan baka yi ba ka cancanci Allah wadai da wanda idan baka yi ba ka yi asarar lada da wanda idan baka yi ba ka bar abin da ya kamata duka matakai dai na yanayin yadda abin ya zo a mahangar shari'a don haka kiran sallah shi farilla ne wajibi ne sai da idan ba a kira sallah ba an cancanci azabar Allah ko kuma kiran sallah sunna ne yadda tsaye da kiran sallah akwai ɗimbin lada a cikinsa amma idan ba a yi kiran sallah ba ba a yi laifin da ya kai ga a yi azaba ba ko kuma kiran sallah musahabbi ne an so a yi shi amma barinsa ba laifi ba ne to shi ne malam ya ce masu ra'ayin kiran sallah sunna ne ba farilla ba ne da masu ra'ayin kiran sallah mustahabbi ne bai ma kai sunnar ba yace wa huwa ma ya'taqiduhu al-kathiru min 'ammati an-nas al-yawma yace shine abin da da yawa daga cikin mutane mafi yawan mutane galibin mutane suke kudurta a wannan zamani mafi yawan mutane suna ƙudura cewa kiran sallah sunna ne ba wajibi ba ne wallazi ya ji bu'tiqaduhu mala ce amma abin da ya wajaba musulmi ya ƙudura a ransa game da kiran sallah annal adhana fardun alal kifayati shine kiran sallah fa farilla ne akan mu duka fardun alal kifaya shine farilla akan mu duka idan wasu sun yi to farlancin ya faɗi akan saura shine fardu kifaya mu duka in mun ƙi ba mu yi ba domin cancanci fushin Allah da azabarsa idan a cikinmu an san waɗanda suka yi to fushi da azaba sun faɗi daga kan gaba duka gaba ɗaya har wanda bai yin ba ma tunda an san masu yi wa bihi qala ibn taymiyata wannan ra'ayin malam yace shine ra'ayin shaykhul islam ibn taymiya wa qad azahu ibn qudamah fil mughni ibnu Kudama a cikin almuguni ya danganta wannan ra'ayi ila aksari ashabi Ahmad zuwa ga mafi yawan mafi yawan malaman mazhabar Hanbaliya wa bihi qala al-imam al-hijja'i al-hajjawi al-maqdisi wa bihi qala al-imam al-hajjawi al-maqdisi abu an-najah al-maqdisi fil iqna' mawallafin littafin al'iƙna'u al'iƙna'a littafi ne a mazhabar hambaliya mawallafinsa abun abun naja alhajjawi shi ma ra'ayinsa kenan cewa kiran sallah fardu kifaya ne waje alahul mazhab kuma ya ambace shi a matsayin shi ne ma mazhabar hambaliya mala yace kala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya ahmad ibn abd alhalim abu al-abbas rahmatullahi alayhi yace wa amma man za'ama annahu sunnah amma duk wanda kaji yana raya ko yana fadin cewa kiran sallah sunna ne bi ma'ana annahu la isma ala tarkihi wai abun nufi yana nufin babu laifi dan ba a kiran sallah ba wala uqubata kuma babu azaba idan ba a kiran sallah ba fa hada khata'un shekul islam yace wannan kuskure ne fa innal adhana shi'aru daril islam domin kiran sallah shi'ari ne wato wata lamba ce wata alama ce ta garin musulunci alladhi sabata fi sahih wanda ya tabbata cikin bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yu'alliqu istihlala ahli ad-dari bi tarkihi annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi ya kasance yana rataya halatta yaƙar mutanen gari yu'alliqu istihlala ahli dari yana jingina yana rataya halaccin yaƙar mutanen gari bitarkihi da kiran sallah fa kana yusalli subha annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallama yana sallar asuba a bakin gari summa yanzuru summa yanzuru sannan sai ya dan sarara ya dan saurara fa in sami'a mu'adhdhinan idan ya ji mai kiran sallah a garin in ya jiyo an kwalla kiran sallah asuba a garin lam yughirra to annabi alaihi salatu wassalam ba zai kai farmaki ba ai lam yahjum aka sashi a baka lam yahjum ba zai kai farmaki ba shine lam yughirra wa illa idan ku bai ji kiran sallah ba aghara sai ya kai farmaki ai amara bil hujum sai ya umarni da kai farmaki wa ila al wujubi kuma zuwa ga wajibcin kiran sallah ne zahaba shaukani fi sayli al imam shaukani alaihi rahmatullah ya tafi fi saili a cikin littafinsa mai suna asailul jarrar وقال الصديق حسن خان wannan malami a sheikh muhammad siddiq hassan khan rahmatullahi ta'ala alai a cikin littafinsa ar-rawdatun nadiyya sharhin da yayi wa ad-durar bahiyya littafin fiqhu na al-imam shaukani muhammad siddiq hassan khan yake cewa aqulu hadhihi al-ibarata أقول إنا تيوى هذه العبارة من أعظم شعار الإسلام wannan ibara wato yana nufin wannan kiran sallah e wannan zance na kiran sallah min a'zami shi'aril islam yana daga mafi girman alamomi na musulunci wa ashhari ma'alimid din kuma yana daga mafi shaharar alamomi na addini fa innaha waqa'atil muwazabatu alaiha domin dorewa akan kiran sallah ya riga da ya auku منذ شرعه الله سبحانه وتعالى tun daga lokacin da Allah mai tsarki da ɗaukaka ya shar'anta kiran sallah aka ɗore a kan kiran sallah ba fashi ba ƙaƙƙauta a garuruwan musulunci ila an mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi fi lailin wa naharin wa hadarin wa safarin dare da yini zaman gida da tafiya ba a fasa kiran sallah ba ولم يسمع بأنه وقع الإخلال بها بأجل بار شوى wofantar da kiran sallah ya faru ba barin kiran sallah ya faru ba aw tarkhisu fi tarkiha ba a jiyo cewa an yi rangwamen barin kiran sallah ba cewa za a iya bari ba a jiyo rangwame ba wa qad ikhtulifa fi wujubihi mala ya ci gaba da cewa hakika an yi sabani cikin wajibcin kiran sallah shin wajibi ne ko ba wajibi bane wa zahirul wujubu mala ya ce abin da yafi zama zahiri kiran sallah wajibi ne li amrihi sallallahu alaihi wasallam bi dhalika fi ghairi hadithin saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama da a kira sallah fi ghairi hadithin cikin hadisi ba ɗaya ba shine fi ghairi hadithin hadisai barkatai wal hasilu abinda dai duk daga ƙarshe ya kamata annahu yanbaghi fi misli hadhihi al ibada al azima ya kamata a irin wannan ibada wacce take mai girma annahu ma yanbaghi ma yanbaghi fi mithli hadhihi al-ibadati al-azima bai kamata a cikin irin wannan ibada mai girma an yataraddada mutaraddidun fi wujubiha a ce wani mai kokonto wai yazo yana kokonto a cikin wajibcinta ashharu min narin ala alamin wa adillatuwa hiya shamsul munira kiran sallah kiran sallah ya fi wuta da aka cinna ta akan dutse shahara an ce ashharu min narin ala alamin larabawa sukan faɗi wannan ibara akan duk abin da ya shahara aka san shi su ce masa kaza ashharu min narin ala alamin ya fi wuta akan dutse shahara alam suna nufin jabal a samu dutse a cinna wuta a kansa dutse a gari a kunna wuta a kansa waye ba zai gano ba duk garuruwa masu duwatsu sun san duwatsun sun haura gidajensu a ce a wuta ta kama akan dutsen a ce ba wanda ya gano ta to kamar yadda wuta akan dutse ba ta buya wa mutanen gari to hakan nan irin wannan ibada ta kiran sallah ba ta buya kuma dalilanta ka ce rana ce mai haskawa ana da kiran sallah shahararsa a cikin al'ummar musulmi wato ya wuce ma wani yayi kokwantan wajabcinsa domin ko mu yanzu anan kowa anan tun da aka haife shi ya samu kiran sallah kuma ban tsammanci a rayuwarka tun da aka haife ka kai hankali akwai ranar da za ka iya tunawa wannan ranar ba a kira sallah a gari ba sai dai ranar korona. ita kuma ranar korona ai hanawa aka yi ba dainawa aka yi ba wannan kuma ba iya kiran sallah bane ai ai ba iya kiran sallah bane ba ha yawa ya sallah mata an yi sallar jana'iza ko a corona ba ai ba wanda suka mutu a gida aka ta ajiye su iya sallar jana'iza ake fita yi zama kima zama dole ne amma a ce gagari na musulmi amma ba a kiran sallah an daina kiran sallah a ina jin tun da kai hankali ba ka taɓa sanin haka ba shi yasa na korona ma ya tada hankali saboda wani abu ne wanda ba a san shi ba to yanzu abin da ka san ka gaje shi iyaye da kakanni kuma da dukkanin bambance-bambancen anguwanni da bambance-bambancen masallatayya da bambance-bambancen fahimta da bambance-bambancen aƙida dukka gaba ɗaya musulmai sun yi tarayya akan kiran sallah izala 1 izala 2 ɗariƙa 1 ɗariƙa 2 ɗariƙa 3 shi'a ko da ke shi'a suna kiran sallar mako to in sun samu masallaci a ‘yan bidi'a ne na yankan shakku lamba ɗaya inda sun samu masallaci to Allah ya rufe asiri ma yawanci rakuɓewa suke a bayan wasu a masallatansu amma in sun samu nasu masallacin ai da a ce suna da masallaci nasu na ƙashin kansu in dai ba na hudiya ba da za ka sa baƙaƙen kaya ka ji masallacin hudiya kai sallah ka ji kiran sallar su ka ji ikamarsu ka ga yadda ake sallah za ka sha mamaki eh yawanci makarantunsu na fodiya suna da a manyan garuruwa da suka yi karbi suna da masallaci a wajen eh amma dai a cikin gari a anguwa a ce wannan masallacin na yan shi'a ne har yanzu ba su samu wannan ci gaban ba aƙidar ba ta da wani ƙarfi ai sai ƙarfin hali Allah rufe asiri so ba duk da saɓanin da ake da shi na fahimta kowa yana kiran sallah kowa yana kiran sallah kuma za ka ji kiran sallar ma kalmomin dai su ɗin ne su ɗin ne wannan yake nuna maka cewa kiran sallah wani muhimmin al'amari ne a musulunci da malam siddiq hassan khan yake cewa bai kamata ma wani mai kokonto ya kokonton wajabcin kiran sallah wani abu ne in ka ɗebe sallah wani abu ne a musulunci da yake da irin wannan kulawa da irin wannan tsaro kuma aka daddafe shi ba saɓani ake yinsa fi muktalafin ansar fi muktalafin buldan ala muktalafin mafahim wal aqaid kuma aka yi muwazaba a kansa kamar kiran sallah wannan yana nuna muka cewa kiran sallah a musulunci al'amari ne mai girma zancen a ce sunna ne in ka ga dama ka iya bari ba dole ba ne bai taso ba wannan fahimtar da malam yake a kai fahimta ce mai kyau kuma ita ce fahimtar mafi yawan malamai amma fahimtar cewa kiran sallah sunna ne fahimta ce a mazhabar hanafiya fahimta ce a mazhabar shafi'iyya amma sunna sunna mu'akkada suke kallon kiran sallah wasu kuma sun bambanta jama'a da mutum ɗaya amma dai dunkulallen zance mafi inganci shine kiran sallah farzu kifaya ne farilla ne wadda wasu ke ɗaukewa wasu a garin nan idan an samu su sun kira sallah ya danganta da yanayin girman garin da kuma adadin masu kiran sallah domin kamar gari irin wannan idan aka ce masallaci ɗaya ne aka kira sallah a can ƙuryar wata anguwa sauran garin gaba ɗaya ba a kira ba to masallaci ɗaya a garin nan bai kai ya soke mana faralin kiran sallah ba saboda girman garin amma yadda ake da kusaci ana nufin kenan in wannan masallacin an kira sai zama masallaci da suke makota da wannan ba su kira ba to su ba su ji laifi ba saboda kiran wannan masallacin ya sauke wajibcin daga kan wancan masallacin shine fardu kifaya saboda abin da ake bukata shine ya zama garin wannan lamba ta musulunci tana amo a garin kar garin ya shiru babu wannan alama ta musulunci idan an same ta walillahi alhamdu don haka ba hali a bar kiran sallah wajibi ne a kira sallah sai dai ba ana nufin wajibi ne akan kowane masallaci ba wajibi ne akan mutanen gari alqawlu bi adami mashru'iyyati al-adhan wal iqamati lin-nisa kuskure na biyu ra'ayin rashin shar'anta kiran sallah da iqama ga mata malam yace wannan ra'ayin kuskure ne ra'ayin rashin shar'antuwar kiran sallah da iqama ga ‘ya'ya mata. Abinda mala yake nufi shine shin mata ma za su kira sallah ba maganar wajabci ake yi ba, babu saɓani kan cewa ba wajibi ba ne a kansu, ba wajibi ba ne mata su kira sallah, ba wajibi ne su yi kama. kama shin su ma za su yi ko ba za su yi ba sai malam ya tafi akan cewa masu ra'ayin mata ba za su yi ba shari'a ba ta ɗora musu ba to suna kan kuskure wato mata ma za su yi kiran sallah su ma za su yi ikama. ko da ko ba wajibi ba ne wannan ra'ayi na cewa mata ba za su yi kiran sallah ba za su yi kama ba ra'ayin jimhurin malamai ne ra'ayin jimhurin malamai ne ɗaiɗaiku ne cikin malamai waɗanda suke ganin suke kallafa wa mata kiran sallah da ikama yu'allilu alqa'iluna bi hadha ar-ra'yi malan yace masu fadin wannan ra'ayi na rashin kiran sallar mata da ikamar su suna kafa hujja bi anna sautal mar'ati aura da cewa sautin mace al'aura ce al'aura ne yace wa hadha i'tiqadun sa'idun baina awamin nasi khassa yace wannan kuma itiqadi ne wani kuduri ne wanda yake jagoranci shine sa'id wanda yake jagoranci tsakankanin awamin nati khassa wato mutane marasa ilimi kadai haka malam yace haka malam yace amma wannan maganar da malam ya faɗa a Allah ya masa rahama cewa cewa mata ba za su kira sallah ba ba za su yi kama ba saboda sautinsu al'aura ne ya ce wannan fahimta ce wacce take jagorantar marasa ilimi kaɗai a ai fahimta ce da masu ilimi ma suke cikinta dumu-dumu mata ba za su kira sallah ba ba za su yi ikama ba saboda ba a sa su ba ba a shar'anta musu ba sannan kuma suna kafa hujja da cewa muryar tasu ma al'aura ce aka ce mata su kira sallah an san kiran sallah yadda yake kiran sallah ana yin sa ne da ɗaga murya da kuma rerawa daidai gwargwado ba na waƙe ba kaga wannan a hankalce in kace an ɗora wa mace za a tambaye ka dalili والصواب الذي تخبر به الآثار الثابتة ما لا يتي daidai. wanda dalilai tabbatattu suke labartawa wurudu zalika cewa hakan ya zo hakan ya zo a shari'a cewa mata za su kira sallah za su yi kama sai ya ce ga hadisi daga nana Aisha radiyallahu anha annaha kanat tu'azzin wa tuqimu wa ta'ummu nisaa wa taqifu wasatahunna sai nana Aisha radiyallahu anha ta kasance tana kiran sallah tana iƙama wata ummun nisa'a kuma tana jan mata sallah wata qif wasatahunna tana tsayawa tsakiyar su wa qad dhahaba shawkani fi sayli al-imam shawkani ya tafi akan ra'ayi cikin littafin sa sailul jarrar ila wujubi dhalika fi haqqihinna zuwa ga wajibcin hakan a hakkin mata li'annahunna shaqa'iqur rijal ya ce saboda mata shaƙiƙan maza ne abin da aka ɗora wa maza an ɗora wa mata na ibada sai abin da aka ware aka ce ban da su wa qala an-nawawi fi al-majmu' al-imam an-nawawi cikin kitab al-majmu' sharh al-muhazzab yace idza addanat ay al-mar'a idan mace ta kira sallah wa lam tarfa'i sauta bata daga sauti ba lam yukrah ba makaruhi bane wa kana zikiran lillahi ta'ala domin kiran sallah zikirin Allah ne ana idan kun dubi wannan karatu malam ya kawo hadisin na Aisha radiyallahu anha amma a hadisin ta kasance tana kiran sallah tana iqama ta ja mata sallah ta tsaya a tsakiyarsu wannan aikinta ne ba ce ta ce manzan Allah ya ce mata su kira sallah su yi kama ba idan an samu sahabi ya aikata wani aiki ba fassarar aya ba ba intisalin wani hadisi ba to wannan abin da ya aikata idan an samu saɓaninsa cikin sahabbai to yakan zama ra'ayi ne na wannan sahabin yana iya zama daidai na iya zama ba daidai ba to ita kanta na Aisha radiyallahu anha gashi an rawaito daga gare ta cewa tace a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna yin sallah ba tare da mun yi ikama ba muna sallah ba tare da mun yi ikama ba sannan ya zo cikin hadisai duk da malaman hadisi musamman wanda suke kan wannan ra'ayin sun raunana hadisan amma in ka dubi yawan riwayoyinsu cewa babu kiran sallah da ikama akan mata babu kiran sallah da ikama akan mata laisa 'alan nisa'i adhanun wala iqama babu kiran sallah da ikama akan mata akwai riwayoyi da suka zo da wannan da wannan lafazin wasu su takaita shi haka wasu kuma su ƙara da wasu bayanai sannan haka sa'ilin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci ummu waraka da ta ja mutane mata sallah a gidanta sai ya tura mata mai kiran sallah bai ce ba ta kira sallah bai ce ba wata a cikinsu ta kira sallah sai ya tura dattijo mai kiran sallah amma waɗancan baƙin da suka zo wajensa da za su koma gida ce da su yayi idan kun koma gida ku naɗa ɗaya a cikinku ya zama shugaba idan lokacin sallah ya yi ɗayanku ya kira sallah babbanku ya ja sallah amma umu waraka sai bai ce ɗayarku ta kira sallah ba ke ce liman za ki ja sallah amma ga mai kiran sallah ga ladani Kina inda mata suna kiran sallah da ba bukatar a tura musu namiji duk da dattijo ne a tura namiji cikin dandazon mata a ce ya musu kiran sallah da ba bukata sannan malaman da suka tafi akan ra'ayin mata ba sa kiran sallah ba sa iqama ce suka yi shi kiran sallan nan ma'anarsa shine kiran na nesa da wanda ya shagala ya zo sallah wadda wannan yalsalzim yana tilasta kenan a ɗaga murya to idan mace ta ɗaga murya za ta kira mata ‘yan uwanta da yaya za a bambanta jin mata da jin maza da za a iya rarrabe wannan kiran sallah mace don haka iya mata su ji amma maza ka su ji sannan bugu da ƙari suka ce asalin kiran sallah ana yin kiran sallah ne don a yi jam'i in ka ji magana kiran sallah magana ce ta za a yi jam'in sallah to kuma mu da ku mu masu ra'ayin mata ba sa kiran sallah da ku masu ra'ayin mata suna kiran sallah mun yi tarayya da ku akan cewa sallar jam'i ba wajibi bane akan mata tunda ba wajibi ne a kansu ba kiran sallan nan kuma kun ce wajibi ne yaya kiran sallah zai zama wajibi a hakkinsu kuma abin da ake kira masa sallar ba wajibi ba to kaga sai ya zama lura da abubuwa da yawa an batan ma wannan a matsayin kuskure Allah ya ji kan malam shi ma kuskure ne ra'ayi ne saɓani ne kuma muna tare da jamhurin malamai da suke ganin cewa ba wajibi ba ne kiran sallah akan mata dama-dama ikama ikama ne jamhurin malamai ɗin suka tafi akan cewa mustahabbi ne idan mace ta yi ikama shi kuma bambancinsa da kiran sallah kiran sallah al'amari ne wanda yake da alaƙa da jam'i iqama kuma ba lallai sai da jam'i ba haka mace ko ita kaɗai ce za ta yi sallah za ta iya iqama so hukunce hukuncenta suna da ɗan bambanci da na kiran sallah don haka sai ya zama wasu sun mustahabbantar da iqama kamar yadda malikiya yake mustahabbi ne mace ta yi iqama in ta yi ikama akwai lada in ba ta yi ba babu komai um ma'aha um qablaha aw ma'aha aw ba'daha wa in aqamat mar'atun wa in aqamat mar'atun sirran nudif eh kamar yadda mai mizbahu salik yace um qablaha aw ma'aha aw ba'daha lokacin ikama in kaga dama ka tashi kafin ayi ikama in kaga dama ana cikin ikama ne zaka tashi in kaga dama sai an gama ikama maka tashi ka shiga sahu sai ce wa in aqamat mar'atun sirran nudib in kuma mace ta yi ikama a sirrance to mustahabbi ne shi ma yin a sirrance ne da haka wasu malamin suna ganin cewa mace za ta yi ikama ne a sirrance in ma ta kama za ta yi in ba ta yi ba kuma babu komai don haka wasu malaman suna ganin ba a ma shar'anta wa mata su kira sallah ba ba a ma sa su ba a shari'a yayin da malam kuma yake ganin ra'ayin ba a sa su ba kuskure ne kuma yace kuskuren da ya yake shugabantar marasa ilimi halin akwai malamai da suka tafi akan cewa ba a saka mata kiran sallah ba masu wannan ra'ayin ma a daga kusan ana danganta wannan ra'ayin zuwa ga al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala daga baya irin su shi a Sheikh Muhammad Siddiq Hassan Khan shi ma yana kan wannan ra'ayin kamar yadda shi ma ya ƙarfafa ra'ayin na shaukani a cikin a cikin rawdatun nadiyya haka Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala shi ma yana kan wannan ra'ayin haka mawallafin wannan littafin da yake ya tasirantu da malam Albani kwarai da aniya ya tasirantu da Malam Muhammad Nasiruddin Albani dan haka shi ma yake kan wannan ra'ayin amma idan mun dubi ra'ayin al-Imam an-Nawawi zamu ga ba wai kai tsaye yana tare da da ra'ayin da malam ya kawo bane da yace idza azzanat al-mar'atu idan mace ta kira sallah wa lam tarfa'i sauta bata daga sauti ba lam yukrah ba makaruhi bane kenan ta daga sauti fa makaruhi in ta daga sauti makaruhi ne kaga sabanin yadda malam a farko yace yace yu'allilu alqa'iluna bi hadha ar-ra'yi bi anna sawt al-mar'ati awra masu wannan ra'ayin suna hujja da cewa sautin mace al'aura ne sai ce wannan kuma itikadi ne itikadi ne sa'idun baina awabin nasi khassa wanda yake banci marasa ilimi kuma anan kuma sai kawo maganar Nawawi da yace idan mace ta kira sallah ba ta daga sauti ba ba makaruhi ba ne mafhuminsa shine in ta daga sauti fa makaruhi an ki ta kira sallah ta daga sauti to kiran sallah da ba a daga sauti ba kuma mai sunansa shi yasa imam an-nawawi yace ya zama zikiri wa kana zikran lillahi ta'ala ba daga sauti ya zama zikiri kenan to dama wai hana ta zikiri kaga kenan a fakaice imam an-nawawi ya hana mata kiran sallah rahmatullahi alal jami' kuskure na uku inkaruhumul adhana lil fa'ita daga cikin kuskuren da ake na hukuncin kiran sallah akwai kore kiran sallah ga sallar da ta wuce alfa'ita sallar da ta kubuce inkarin kiran sallah ga sallar da ta kubuce kuskure ne wannan ma matsala ce ta saɓani tsakanin malama shin idan mutane sallah ta kufce musu sai suka zo za su yi ta a jam'i shin za su kira wannan sallar misalin sallar asuba ba su samu sun yi sallar asuba ba sun makara suka farka rana ta fito suka yi alwala za su yi sallah shin za su kira sallar asuba a lokacin sannan su yi sallar ko kwatin da lokacin sallar ya wuce sai dai su yi ta kawai ba za su kira sallah ba ita ce matsalar yayin da wasu suke ganin cewa inda lokacin sallah ya fita kiran sallah ana yin sa ne akan lokacin sallah idan lokacin sallah ya fita kiran sallah ya wuce amma ita sallah wucewar lokaci baya sa ta wuce yayin da wasu kuma suke ganin cewa a'a ko sallah ta wuce in dai za a yi ta jam'i to kiran sallah yana nan tamkar tana nan akan lokacinta malam yace al'azanu lil fa'ita kiran sallah domin sallar da ta kufce la yaf'aluhu sawadul a'zam dandazo da yawa ba sa yi as-sawadul a'zam yana nufin me dandazo da yawa ta yadda idan mutane sun yi yawa a waje a ce a can nesa sai mutane suka taru da yawa a nesa in kana nesa sosai za ka hango duhu ne a wajen gwargwadon yawansu gwargwadon da za ka ga duhu da haka asawad duhu al'azam mai girma ko mafi girman duhu to ibara ce da larabawa suke amfani da ita suna nufin mutane masu yawa to kiran sallah ga makararru la yaf'aluhu sawadul a'zam malam yace a duniyar yau mafi yawan mutane ba sa yi kun ga yace alkafara yana nufin yawa da sawadul a'zam minan nasi daga cikin mutane ammatuhum wa khassatuhum daga magarunsu da na musamman ɗinsu eh la farka baina alimin wa ghairi alimin ba bambanci tsakanin malami da wanda ba malami ba da yawa an sun ba sa kiran sallah in za su rama sallah malai ce wa minhum man yadhhabu ila alqawli bi adami jawazihi daga cikin mutane ma akwai wanda yake tafiya da ra'ayin rashin halaccin kiran sallah idan lokaci ya wuce aw istihbabihi ko rashin mustahabbancin kiran sallah idan sallah ta wuce kama nasma'u min afwahihim kamar yadda muke ji daga bakunansu su وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مالا yace alhalin hakan din kuma ya inganta daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi faqad istayqadha wa qad tala'a hajibu shamsi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya farka a daidai wannan lokacin wannan lokacin kuma wato a ƙwallon rana ya hudo ƙwallon rana ya hudo wa ƙala sai annabi salama ya ce ya bilalu ƙun fa'azzin bin nasi bis salati fatawadda'a annabi salama ya ce bilal ka tashi ka kira wa mutane sallah sannan annabi salama ya yi alwala falon martafa'ati shamsu wa biyaddat ko wa biyadat kama fasalla yayin da rana ta ɗaga ta yi fari ta bar wannan janna ta na lokacin hudowa ta ɗaga kamar yadda ke ƙa'ida a musulunci idan rana tana hudowa ba a sallah sai lokacin da ta tsaya ya zama wurin da take ina nufin ta tsaya ina nufin ta taso ta taso daga mahudarta ya zama tazararta da mahudarta ya kai a ajiye mashi to daga lokacin ne za a fara sallah to har sai da rana ta yi fari wato ta ta canza kala daga hudowarta kama fa sallah sai annabi sallama ya miƙe sai yayi sallah wa fil hadisi a cikin wannan hadisi ma yuthbitu mashru'iyyatal adhani lil fawaid akwai abin da ke tabbatar da shar'anta kiran sallah lil fawaiti ga ainihin wato sallolin da suka kufce wa bawwaba lahu al-bukhari fi sahihi al-imam al-bukhari har yayi babi a cikin littafin sa da ya shahara da sahihul bukhari babul adhan ba'da zahabil waqti sai masa suna da babin kiran sallah bayan wucewar lokaci وقال النووي الإمام النووي أبو زكريا عليه رحمة الله يتي وفي المسألة خلاف مشهور أتكن ون مسألة أقوي ساباني شهرر والأصح عندنا أبن دي في إنغانشي أو جمو إنج النووي إثبات الأذان شين تبتت دكرا سلا بحديث قتادة رضي الله عنه da hadisin katada wato tabbatar da kiran sallah ga sallar da ta wuce da hadisin abu katada wa ghairihi min al-ahadith as-sahiha da waninsa daga cikin hadisai ingantattu wanda suka tabbatar da hakan yana nufin hadisin Abu Qatada yana nufin hadisin da malamin ishara zuwa gare shi a baya da yake faqadistai qaza wa qad tala'a hajibu shamsi musulma ya farka kullun rana ya bayyana wato ya dauko ne daga hadisin Abu Qatada na wata tafiya zuwa yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a dawo wasu akan hanya sun yi dare bacci ya kama su suka yi zango a wani wuri suka yi bacci bacci kuma sai ya yi nauyi har ya kai ga ba a farka ba har sai da gari ya waye har sai da ma rana ƙullonta ya fito ba wanda ya farka da aka farka a wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa bilal ka kira mana sallah a yi alwala da rana ta ɗaga annabi alaihi salatu wassalam sai ya ja su sallar asuba kaga kenan annabi sallallahu ya sa an kira sallar asuba bayan rana ta hudo kuma aka yi sallah to wannan ita ce mas'alar wannan ita ce mas'alar shin idan sallah ta wuce kuka zo za ku yi ta jam'i, kamar yadda ake kira mata sallah a lokacin ta haka kuma za ku kira mata sallah, zance mai inganci eh haka ne. Jamhurin malamai sun tafi akan cewa, idan sallah ta wuce, kuma za a yi ta jam'i ramuko, to za a kira mata sallah. Za a kira mata sallah. Wasu ma har suna ganin cewa, a ko da ma lokacinta yana nan sallar ce ba ku samu ba an riga an yi sallah a masallaci kuka zo kuma a makare za ku yi sallah to babu laifi don waninku ya kira muku sallah sannan kuka yi sallar kamar yadda aka samu daga anas dan malik amma jamhurin malamai abinda suke fahimta shine a'a ana kir sake kiran sallah ne idan lokacin sallar ya riga ya wuce kamar asuba bayan rana ta fito kamar isha bayan alfijir ya keto kamar la'asar bayan rana ta faɗi saboda idan da sauran lokaci rana lokacin bai fita ba to an riga an kira sallah a wannan lokacin masallatan da suka kira sallah sun kira muku sallah amma idan lokacin ya riga ya fita to ta fita lokacinta ma ya fita ku yanzu wacce za ku yi alfarmar da aka yi muku saboda uzurinku na bacci ko mantuwa da za ku yi an muku alfarmar lokaci ne don haka hadda kiran sallar ya shiga cikin alfarmar amma in ba lokacin ne ya wuce ba kamar yanzu an yi magariba muna karatu na wasu za su zo su yi sallah to tunda an kira sallar magariba kuma lokacin magariba yana nan ba wucewa yi ba to ba bukatar su kira sallah an riga an kira sallah a lokacin wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai akan wannan fahimtar amma a dunkule dai jumhurin malamai sun tafi akan cewa waɗanda za su yi jam'in sallah ta ramuko bayan lokacin ta ya kubce to a sa iya kiran sallah eh sa iya kiran sallah Allahu a'lam قال ابن حجر الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله يتشي وفي الحديث أيضا ما ترجم له وهو الآذان للفائتة har yanzu a cikin hadisin har yanzu a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari a cikin hadisin ne ma a cikin hadisin nema abin da Bukhari ya yi wa tarjama da shi a babin wa huwa al'azam lilfa'ita shi ne kiran sallah wa sallar ta kufce kamar ya ce al'azanu ba da zahabil wakti wa bihi ƙala shafi'i fil qadim wannan shi ne ra'ayin al'imamu shafi'i a tsohon ra'ayinsa wa ahmad wa abu saur ibn munzir da imamu ahmad da kuma abu saur walmuktaru inda kasirin min ashabihi أن يؤذن لصحة أن يؤذن لصحة الحديث والمختار zaɓaɓɓen ra'ayi kuma inda kafirin min ashabihi wajen da yawa daga cikin wato almajiran imamu ahmad nan yake nufi an yi azzana shine a kira sallar da sihhatil hadisi saboda ingancin hadisi akan haka hadisin abu qatada da ya gabata saboda ingancin hadisi akan haka shine mafi yawar rinjayar ra'ayin malamai na mazhabar hambaliya shine masu ramukon sallah za su iya kiran sallah akhta'uhum inda al-iqamati kurakuran masallata yayin iqama mun gama da kiran sallah mun shiga iqama kuskure na farko a iqama adamu ijabatil muqim wato rashin amsa mai ikama ba mun yi da ku a amsa mai kiran sallah ba to rashin amsa mai ikama mala yace kuskure ne shi ma akwai sabani tsakanin malamai sai dai ra'ayi mafi inganci shine wato koyi da mai ikamar amma wasu malamai sun tafi akan cewa mai kama ba kamar mai kiran sallah bane ba za a yi koyi da shi ba wadda abun mamaki a Sheikh Muhammadu Salih Al-Utsaimin Allah ya masa rahama ya daje akan wannan ra'ayi kamar yadda yake a littafin sa a Sharhu Mumti' littafin da ya sharhin Zadul Mustaqni na mazhabar Hanbaliya ya tafi akan cewa ba za a bi mai ikama ba za a bi mai kiran sallah ba za a bi mai ikama ba amma jamhurin malamai kuma har ma na baya-bayan nan ɗin alajinatu da'ima a sheikh ibn baz malaman da suka yi suka yi rayuwa suka yi mu'asara tare da malam usaimin ɗin suna da ra'ayin cewa yadda za a bi kiran sallah haka za a bi ikama wal iqamatu tujabu kama yujabu al adhan malam yace ita ma ikama ana amsa ta irin yadda ake amsa kiran sallah li'annaha tadkhulu fi musamma al adhan domin ita ma tana shiga cikin sunan kiran sallah wa fil hadisi baina kulli adhanaini iqama ay salah salasan liman sha'a ya zo cikin hadisi hadisin Abdullah bin Mughaffal ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa baina kulli adhanaini iqama tsakanin duk kiran sallah biyu akwai iqama ma'ana salah sallah tsakanin duk kiran sallah biyu akwai salah akwai sallah salatan har sau uku yace liman sha'a ga wanda ya ga dama tsakanin duk kiran sallah biyu akwai sallah tsakanin duk kiran sallah biyu akwai sallah qala ibn hajar fil fath ibn hajar a cikin fathul bari yace ai azanun wa iqama abin abin nufi da da azanai azanun wa iqama kiran sallah da iqama ba ana nufin kiran sallah da kiran sallah ba idan an ce tsakanin kiran sallah da kiran sallah akwai sallah ah to wannan kan haka ne mana nana nufin tsakanin kiran sallar magariba da kiran sallar isha akwai sallah wace sallah kenan sallar magariba to kuma sai a ce liman sha'a ga wanda ya ga dama kaga ba zai yiwu ba kaga kenan ba ana nufin kiran sallar magariba da kiran sallar isha ba ana nufin kiran sallar magariba da iqamar magariba ita ma iqama kenan kiran sallah ce sai ta shiga cikin sunan azan an gane ko wala yasihu hamluhu ala zahirihi malam ya ce baya inganta a ɗauke shi a zahirinsa a ce kiran sallah biyu ake nufi li'annas salata bainal adhanaini domin sallah tsakanin kiran sallah guda biyu mafruza sallah farilla ce wal khabaru natiqun bi takhir shi kuma hadisin yazo yana bada zabi ga wanda ya ga dama sai za a baka zabi akan farilla li qawlihi liman sha'a wa ala zalika ترجم البخاري الباب في الصحيح كما da wannan ne bukhari yayin tarjama wa babin a cikin a cikin littafinsa da wannan ne ma'ana babu baina kulli adhanaini sala haka bukhari yayi babin babi tsakanin dukkan sallah biyu akwai sallah wa idza alima zalika wa idza ulima zalika idan an aka san haka
يتبين دخول الوقت دخول الإقامة في عموم قوله سلمى إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا مكسن هكا to zai bayyana mana dukhulul iqamati shigar iqama cikin umumin fadin manzon Allah sallama idza sami'tumul mu'adhdhina in kun ji mai kiran sallah faƙulu misla ma ya ƙulu to ku faɗi irin abin da yake faɗa kaga kenan tun da ya ce mu'azzin ku faɗi abin da yake faɗa kuma a hadisin da ya gabata na abdullahi bin mughaffal ya ce bai na kulle azanai ne sala ya ambaci iƙama da azan kuma ya ce abi bakin mai kiran sallah ma'ana abi abu bayan mai kiran sallah to kaga kenan iƙama ma ta shiga ciki na haka yadda za ka bi kiran sallah haka za ka bi iƙama to wannan saboda ƙurewar lokaci za mu takaita a kai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da muka yi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana baki ɗaya wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah
bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه wannan yana cewa barka da warhaka yana neman alfarmar addu'a don wata bukata Allah ubangiji ya tabbatar masa da alkhairi to Allah ya karba mana ya amsa maka ya biya maka bukatunka ya tabbatar maka da alkhairi na duniya da lahira kuma sauƙaƙe maka mu ma Allah ya shiga cikin lamuranmu ya sauƙaƙe mana ya biya mana bukatunmu duniya da lahira ya ce mace mai jinin haila za ta iya karanta suratul kafi ranar juma'a eh za ta iya idan ba alkur'anin ta ɗaga ba in ba alkur'anin ta ɗauka ba za ta yi ne da ka to za ta iya in kuma bata iya da ka ba to dama ai ba dole bane sai ta bari sai wata juma'a tunda wata juma'ar kan ba ta yi ai ba kullun ake kwana a gado ba a wannan yake cewa Allah ya kara mala lafiya da nisan kwana amin tare da ku baki daya tambayarsa ita ce idan mutum yana tuka babbar mota sai ya ɗauko mutane a bodi sai suna tafiya sai wayar wuta ta taɓa su shokin ya kama su duka suka mutu shin malam matukin zai yi kafara ne ko kuwa ba ta hau kansa ba kafara ta hau kansa mana aishi ya lankaya su kafara ta hau kansa shi yake tuka motar aka iso wajen kuma idan su ba su gani ba aishi ya gani a matsayinsa na direba ya ga ya iso wajen to kaga dama shine kuskura ai idan ya san cewa ma idan ya gani kuma ya san akwai shokin kuma ya san akwai mutane kuma ya taka ya zarga su da gangan da saninsa ai ganganci ne ai kuskuren shine ko bai farga ba ko bai yi tsammanin za ta taba su ba ko bai yi tsammanin sun fidda kansu waje ba ko nan makamancin haka sai abin ya faru to shine kuskura amma lallai shi ya zarga su amma da kuskure don haka zai yi kafara wannan kuma cewa ya yi yaushe ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ya ce ya ji malama suna cewa ba sha biyu ga wata rabiul awwal ba ne sannan me hukuncin waɗanda suka yi ko biyayya ne da masu maulidi shin addini ne ko kuma bid'a sannan wani ma irinsa ya ce shin malam ya halatta ka ba da gudumawar kuɗi domin gudanar da bikin maulidi domin an matsa min da tambaya ne kuma ina ta tunani domin kar bayarwa ya zamto laifi a addini duba da rashin asalin bikin maulidi a addini shin menene hukuncin kasuwar menene ko ko menene da ma dukkanin cryptocurrencies na ji wasu malamai kaza kaza kaza kaza to Allah ya ji kan iyaye to crypto na sha ce muku ban sani ba kuma har yanzu ban sani ba ba na cikin wannan batun gaskiya na fi gane a kasa tattasai da tumatir a buɗe shago a yi noma na fi gane wannan yara dangane da yaushe aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban sani ba gaskiya inda ba na nan tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kiyaye tarihin wace rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne mawuyaci saboda yaushe ne ma aka fara tattaro tarihi lokacin da aka haife shi wa ake da shi mai kiyayewa Ina fata an fahimta lokacin ba lissafi ba irge ba kalanda an gane ko wasu suna ɗauka cewa wato yadda musulunci yake a taskace komai a rubuce wani a aya wani a riwaya haka suka ɗauka cewa za a iya samun wannan ma haka ba haka ba inda a ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce an haife ni ranar kaza ga watan kaza lokaci kaza to da shi kenan kan katken amma Allah maɗaukakin sarki bai nuface shi ba da ke baya daga cin abin da ake bukata saboda bai bar komai ba amma Allah bai nuface shi ba kuma ba don mantuwa ba a ba don rafkanuwa ba sai dan baya daga cikin abin da ake bukata iya abin da aka samu daga gare shi shine ranar litinin aka haife shi nan ma da mu suka masa tambaya dangane da azumi na ranar litinin yace saboda ranar aka haife ni to kaga mun samu daga baki mai albarka cewa litinin aka haife shi amma ran kaza ga watan kaza ai lokacin babu wani rabi'ul awwal lokacin babu babu wani ah to mu ma da yaushe aka fito daga watan da huwar ma'ebi ai da kakanninmu da ba sa karatu ba su san maka wani august july ba ba su san maka wani almuharram safar ba suna wani lissafi ne nasu na daban to a wancan lokacin babu almuharram safar a wancan lokacin babu wani babu wani wani wani august july kaza rayuwar jahiliya ake tibra a ci a sha a kwanta a ci a sha a kwanta don haka waye kiyaye kiyaye wadda har zai yi tasiri a cikin addini ki kansa kwanan watan waye kawo shi so masu tarihi a irin yadda yanzu za ka samu tsohuwa ta ce maka kakan aiwatan haihuwarka aiwatan da ka ɗauki wance ko kuma ai shekarar da aka aka yakin ujuku shekarar kakan aka haife ka ai kakan ran da aka kama anini rana aka to da irin wannan ne fa aka samu a tarihi wasu su ce to in dai haka ne a buga lissafi zai dace da sha biyu ga watan rabi'ul awwal an an buga lissafi a yanzu tunda muna da watanni muna da kwanan wata kenan zai fi dacewa a cikin ramadan kenan aka yi da haka da haka ne fa da hasashe sai ya zama haƙiƙanin ranar haihuwarsa da watan haihuwarsa in na ce rana kwanan wata e rana kan ta yi ni an santa litinin ce amma ta kwanan wata da wata duka bugun duhu ne kuma ‘yan bin diddigi da lissafi da bin kwakwaf sun rinjari ma da cewa sha biyu ga watan rabi'ul awwal kwata-kwata ma ba ta daga cikin baya daga cikin kwanan watan ma da kwata-kwata ya kama da hasashen ma da ake an fi jin ramalana shekarar giwaye ramalana ya fi ƙarfi akan sha biyu ga watan rabi'ul awwal da haka ba shi da wani tabbaci ba wani abu da ya zo na nafsi da yake tabbatar da cewa ga kwanan watan da aka haife shi ga watan da aka haife shi babu wannan kuma ba a samu daga gare shi ba sallallahu alaihi wasallama amma ga waɗanda suke so su girmama haifuwarsa ya tabbata daga gare shi ranar litinin ita ce ranar da aka haife shi an gane ko da haka in za a zagaye gari ko za a kaɗa ganga ko za a fasa fulfula ba ran asabar ba da sai a zaɓi litinin ba asabar ba saboda litinin ta fi tabbas a kan asabar an gane ko sannan kuma dangane da shi kansa bikin ai ba bukatar mutsaya mai ta magana a kan maulidi saboda a kamar yadda a karatunmu muka ambata cewa bikin maulidi da sunan addini da sunan addini ba wasa ba in wasa ne in wasa ne da wargi ko to ba a saka shi a cikin addini ba wani al'amarinsa daban amma da sunan addini wadda za a bauta wa Allah da shi kuma Allah ya ba da lada cewa Allah ya yarda da wannan abun zai ba da lada zai ba masu yi gidan aljanna irin yadda yadda ai sallah irin yadda yadda ai azumi irin yadda yadda ai zumunci zai ba da lada a kai ai karatun alkur'ani zai ba da lada a kai ai zikiri zai ba da lada a kai yadda Allah ya shar'anta aikin hajji ya shar'anta zakka ya shar'anta kiran sallah da iqama da muka karanta yanzu a littafi ya shar'anta idin karamar sallah da na babbar sallah da layya aka shar'anta yankan suna a musulunci aka yi musu babi in dai da wannan sunan ne cewa Allah yana son wannan ma ya yarda da shi zai ba da lada akan wannan zai ba da aljanna ga mai yi wannan kan babu shi a addini kuma bid'a ce kuma mai yi ma bai isa ya jingina wa Allah ba mai yi ma idan ya ce Allah yana so ya yarda a yi ya ba da izini a yi, to shi ma faɗan wannan abin zai masa nauyi, to da duk abin da Allah yake so ya yarda ya ba da izini, to yana isar da saƙon ne, ko a cikin littafinsa mai tsarki ko a kan harshen annabinsa sallallahu Alaihi wasallama harshen da baya ƙarya. Ta nan ake samun saƙon Allah. to ba a bauta wa Allah ai tsammanin lada a wajensa sai da abin da sai da abin da ya ba da izini ya yarda yace a bauta masa da shi zai biya an gane ko ko a tsakanin mutane wani ya kira ka kamar gini ka gina masa ciki da falo da ka gina ciki da falo kuma a gefe sai ka gina extra ɗaki da kuɗinka aljihunka baya cikin zanensa baya cikin lissafinsa ka ce nan zai dace da ɗaki sai ka shata sai ka gina ɗaki da ka gama da ya zo an gama an gama ce to akwai sauran kuɗin ɗaki ɗaya ya za ku yi da shi kaga inda ba za ka nema a wajensa ba ɗan dama da muka jira rigimar yana so ko baya so to yanzu ƙarin rigimar shine nema ma kake yi da biya ka ka masa abin da bai sa ka ba ya za ku ƙare da shi to shi Allah ba kai ne za ka yi masa abin da kake so ba shi ne zai sa ka ka masa abin da yake so haka ake yi da Allah in rayuwa ce da ci da sha da abin hawa da wane ne da sauransu duk wannan bukatar ka ce ka yi abin da kake so kar dai ka yi abin da baya so amma idan neman lada abin da ke wajensa ne to ba za ka yi ba sai abin da yake so domin shi ne mai biya an gane wannan yaran sannan duk abin da Allah yake so mu yi ya ba mu lada an saukar da shi an yi bayanansa shi yasa duk shekarunka kana sallah har yau bata canza ba duk shekarunka kana zuwa idi har yau bai canza ba sallar roƙon ruwa in ta kama ka je ka tambayi kakanka yadda kaga ake yi yanzu tun yana yaro haka ake sallar roƙon ruwa bata canza ba sallar juma'a haka ake yin ta wata canza ba zamani bai sa ta canza ba azumi zamani bai sa ya canza ba saboda dukkaninsu a rubuce suke an faɗi yaya ake yin su da rukunansu da farillansu da sunansu da mustahabbansu har da abin da yake ɓata su amma kasancewar wannan biki na maulidi bai zo ba ba shi da babi ba a faɗi ya za a yi shi ba sai ya zama kowane zamani da yadda ake yin sa kowane gari da yadda suke yin nasu sannan maimakon idi a ce yau an yau an wayi gari yau an wayi gari ƙarshen ramalana gobe idan Allah ya kai mu ɗaya ga watan sallah zai zama da azare da jama'are da kano da zaria da abuja da damaturu da borno da jalungo da katsina da duk ranar ne ake kowa ya, shagala da wannan ranar ana ta yi a rediyo to amma shi wannan sai zama na azare daban na jiyaɗa daban na uzun daban na gambaki daban na bulkaciwa daban ko ina za su zaɓi ranarsu a je a tare a yi a can sannan a sake sa rana a tare a je a can kaga inda an faɗi ya za a yi ai ba za su yi haka ba ai za su biyar da za a yi ne sarakunan da suka ƙirƙiri maulidi sarakunan ne suka ƙirƙira ba malamai ba ne wani sarki ne kawai ya sha shayi ya ce yanzu haka za mu yi annabi kawai shi kenan abu ya wuce salin alin ba a yi wani abu nan ba kawai ya haɗa biki aka ƙuƙulla halawa aka ƙuƙulla halawa aka tsaɗaura tsumma ya zauna a kujera kawai aka yi ta shan halawa aka yi ta abubuwa shi kenan da wannan aka fara aka zo ana tafiya duk shekara za a yi rabon halawa can garin su ɗauka can garin su ɗauka ita kuma bid'a haka take a nan littafin da muke karanta kun ga yadda a masallatai ma kiran sallah ma yadda ake da kuma karanta azanul juk anan kiran sallah da jama'a ne kamar lada ne biyar za su haɗu su dinga kwalla kiran sallah tare suna runtumawa sai da wani sarki ya hana kuma wani sarki ne kirkira to shi ma bikin hakan aka zo ana yi ana yi har aka zo irin zamaninmu na yan islamiyya a kofar fada za a haɗu a ɗan koya wani ɗan waƙen yabo mu zo mu ɗan rere yabo a ƙofar fada za a haɗu a yi taro rana ɗaya shi kenan a watsi da daddare shi kenan an tashi shi kenan an gama har aka zo kuma ana ana yayin zaga gari har aka zo ana uniform har aka zo ana aka sa ganga har aka zo mutanen ma ya zama kamar tashe kamar tashe eh da mahaukata da da da wada duk a ta danganta manzon Allah waɗansu irin mutane a ce ga kaza din manzon Allah ga kaza din manzon Allah ga kaza rukuni rukuni irin wani abubuwan duka suna ƙara nuna kama kama ne al'amarin kame kame ne inda ibada ce to da yanda za a yi ta ba zai sa mutane su ta kama kama ba an riga an zane ya za a yi ta shikenan haka za a yi ta yin ta amma da ta zama kama kama shikenan sai ake ta kama kame to abin da yake wajibi akan musulmi ya sani cewa ba a bautawa Allah sai da abin da ya saka a bauta masa idan aka bauta masa da abin da bai saka ba zai ba da lada ba wani sulma ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda ya aikata aikin da bamu sa shi ba mun mayar masa kayansa haka manzo Allah ya ce bamu sa shi ba mun mayar masa kayansa ka fahimci wannan sannan mai ba da gudunmawa kar ka bayar saboda taimakawa barna ne taimakawa barna ne saba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba kaunarsa bace ba saba masa ne ba haka addinin sa yake ba sha'air na addinin sa suna nan a tsaya a gina addininsa a yi abin da ya rayu a kansa da shi da sahabbansa a raya addinin akan haka ita ce ƙaunarsa kuma ita ce yin addinin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mu akan fahimta ta ƙwarai Allah ya sauƙaƙe mana wannan addini ya ba mu ikon aikata abin da ya yarda da shi muna roƙon subhanahu wata'ala ya ba mu ilimi ilimi mai amfani muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya fahimtar da mu fahimta ta gari nagartacciya wace daidaita wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah